اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الكلك أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين نعم
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون قال أولو جئتم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظروا كيف كيف كان عاقبة المكذبين to wannan ita ce hujjar mushirikai sun yi kama-kaman sun yi kama-kaman duk Allah ta'ala yana rushe musu suna fada yana fada suna fada yana fada dacin sun ikirari Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya halicci sammai da kasai shine wanda ya shimfiɗa ƙasa shine wanda yake saukar da ruwa shine wanda ya halicci abubuwan hawa dabbobi ne ko jiragen ruwa kuma shine wanda ya hore abubuwan hawa ɗin saboda jin daɗi ko don saboda su taimaka wajen ɗaukar kaya ko don su kai mutane gurin da ba za su iya zuwa ba illa da shikil amfus kamar yadda ya zo a wata aya duk da wannan firicin kuma sai suka zo suka ce kuma Allah yana da ɗa وجعلوا له من عباده جزءا وجعلوا له من عباده جزءا in suka ce wai yana da ɗa saboda ɗa wani yanki ne daga jikin ubansa kamar yadda jiya duk mun faɗi wannan da za a yi musu albishir da abin da suka ce Allah yana da shi ‘ya'ya mata da fuskar canzawa za ta yi kuma sannan su shiga cikin wani mummunan bakin ciki wa iza bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani masala zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib a waccan kuma sai ya ci gaba ya ce ya tawara mini kauni min su ima bushira bi ay yusufu ala hun am yadusu fi sira ala sa'a ma yaqul dun mun yi wannan jiya muna so mu gina wayannan ayoyin ne to sun kawo wannan Allah kuma diya ba su amsa cewa duk wayannan hujjojin suka kawo na tabbatarwa da 'ya'ya mata gare shi malaku 'ya'yansa ne matansa ne yana da dangantaka tsakaninsa shi surikin iblis ne ma kuma yana dangantaka da da abin nan waje alu baina wa baina jinnatin nasaba suka sanya dangantaka tsakaninsa da aljinu cewa shi surikin su ne sun sun faɗi wannan yana musu yanzu ta ya shi zai lalace ya zabar musu maza shi kuma ya zaɓi a wanda ya kasance mai rauni wato mace aw man yumshau ko fil hiyya wa bil ghayr mubin wanda kai banda kwalliya ba abin da ya sani kuma za a yi jayayya ce zurfi ba zai iya kare kansa ba a ce kuma shi zai zaba to kuma suka zo suka ce a'a wai ma ba ma haka ba ma ai bautawa gumaka bautawa mala'iku da suke gumaka da suke ake da surar aljanu duk wayannan wato da nufin Allah ne Allah ne yi musu wannan umar qul inna allaha la ya'muru bil fasha Allah baya umarni da al fasha wala yarda bi ibadi al kufr bai yadda wato bayan su ke kafirci ba wannan kawai sun ƙarya suke yi in hu illa ya su ƙarya ce kawai su yi duk sun yi kama kama wannan dai babu to ko kuwa na saukar muku da littafi ya da can kafin qur'ani kafin manzon sallallahu alaihi wasallam kuka yi riko da shi a cikin sani kuka samu wayannan hujjoji shi ma babu to in babu to yasa ai wato ai kawai dai mu haka muka ga iyayen mu kawai ya suna yi duk wannan dai abin dukka makama ne a ƙarshe dai iyayen mu ne bal qalu inna wajadna aba'ana sai su ce duk ba wannan bane ma duk a bar wannan magana inna wajadna aba'ana mun sami iyayenmu ne da kakannin mu ala ummatin akan wani addini to wa mu ala asarihim muhtaduna saboda ka su yanzu suna bin wannan tafarki ba tafarkin shari'a ba ne eh wato abubuwan da suka yi shi suke bi su suke kwaikwayo yayansu wannan shine taqalid al'ama wannan taqalidi ne wanda Allah ta'ala ya hana shi ba a yin taqalidi a abin da ya shafi aqida sai za ka yi tunani da hankalinka tun da kake tun da ka tayi baka abu ne an ce sama da ƙasa din nan ga wani wanda ya kilimi shi ma ya halatta ba ko da da wata hujja mara ƙarfi ba a taɓa samu ba kada ji wani ya ce shi yake saukar da ruwa ba baka da jin wani ya ce shi yake halitta ba shi Allah din ya ce kai da kake magana wannan ni ne na halicce ka in ba haka ba kuma sai ka kawo wani babu to wannan ma ai ba sai an je je da nisa ba sun tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala guda ɗaya ne da'awar da suke ta iyaye wannan aikin banza ne tunda ba iyaye suka halicce su ba ba kakanni suka halicce su ba saboda ka su amfani da kwakwalwarsu su gano Allah kawai to waka zalika ko ma'ar sannan min rasulun fi karyatin min kabalika ni nake cewa da zai min fi min ka san shi da akwai dabaru na hadda wannan idan ba wasa kai kullum sai dai idan mutum ya kasance ko tulawa ba mai yawa ce ba ko mai kwazo ne yau ya sauka gobe ya sauka to in ba haka ba irin waɗannan sai su rika ruɗa shi sai ya sai dai na ga yake kai ba dai in mata sai na mini min fi min kamar yadda na samu mawa ma a cikin abin to duk irin haka nake musu amma in ka zo sotul hashashakir kuma wa ma ma ne duk malam ji ya gano gun da nake magana ko ma wa ma a cikin sotul shi a ba wanda nake kamar mun cewa yanzu ba zan abin da ba indi ba karantowa za a yi sosai a dai kisar annabin saluhu da can annabi shu'ayyub ba eh, wannan ya ce ma wancan ya ce wa ma eh, yawa ma an tafi ila rudu wannan ko ya ce wa ma a fa'ala wancan ma a a- wannan ya ce ko eh, wa ma a fa'ala wancan ma a fa'ala nan ko ya ce min fi ni eh, waka za ka arsalna min kabalika fi kare ce min rasul Eh, to duk dabaru ne haka na hadda saboda sha'anin kama ba da irin sa duk a cikin ƙwarar to amma dai ra'ayi yana da wahala sai ka ce ko haka ne ko ba haka ba to hakan nan ma ya rasulullah wannan ana bewa manzo sallallahu alaihi wasallam ne haƙuri Allah ya nemi su ta'aziyya ya nemi- yana ba shi haƙuri ya kwantar da hankalinsa wannan abin da kafiran maka suke maka wa'annan baƙaƙen maganganu wannan yawo da hankalin wannan baƙaƙen maganganu da suke gaya wa Allah subhanahu wata'ala duk ba wai kai kaɗai ba ne manzanni waɗanda aka aiko su kafin kai su ma mutanen sun gaya musu irin wani to daga ma arsalna ko min qablika fi qaryatin bi rasul babu wani wata alkariya ko wani birni ko wata ƙasa ko wani lardi da za mu aiko manzo kafin kai illa tsala mutarkuwa sai masu jin daɗin sai manya-manyan ƙusoshin ƙasar sun ce ina wajen na'a ba'ala mun samu iyayenmu ala ummati kan wani addini ba wannan da kake gaya mana ba to mu da su za mu koyi wa inna ala asari muku ta duna da su za mu ala asari su za mu rika bi inda duk suka taka nan za mu taka a duk abin da suka yi shi za mu kawai shi kenan a huta da wani wahalar da kanka da ma zancen wa'azi inda mun kawo hujjojin ba ka yadda ba za mu san ba za ka yadda ba to saboda ka kyale mu akan addini iyayenmu to saboda ka idan iyaye ba na kirki ba ne to ba za a koyi da su ba amma idan na kirki ne ka ta kaga suna sallah suna azumi to ba wanda zai ce kar ka bi addinin uwanka su wayannan kafirai ne saboda haka da suka faɗa haka ya zama ba daidai ba to saboda haka yanzu kuma annabawan za su shiga mai da martani su ma za su ba da amsa za su ba su amsa kala sai annabi ya ce ko kuma kul aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce sallallahu alaihi kira'ar akwai bambanci kul ka ce ya rasul awalau kana a ko awalau ji'itukum kun ce ku za ku ji duk gaba da kogi da iyayenku za ku ci gaba da yin tafarkin iyayenku inda suka sa kafa nan za ku saka ko awalau ji'itukum bi ahada mimma wajadtum alai aba'akum yanzu ko da na zo muku da abin da yafi wanda iyayen naku suka zo da shi ko kuka sami iyayen naku akai ko da wanda na zo da shi in ya fi nasu ya fi nasu inganci ya fi nasu gaskiya za ku ci gaba dai da bin nasu a maimakon su yi tunani kawai sai suka ce kai ina bi ma'urfin bi kafin kai in gaya maka fa eh abin da aka aiko shi aka aiko da shi da shi ko shi ne aka aiko sauran manzanni kace ko to duk gaba ɗaya duk mun kafirce da su haka suka faɗa to da suka faɗa aka ɗin sai sai sai sai shi kuma Allah ya shigo inda ba za a bar abin haka ba sakamakon wanda duk Allah ya aiko annabi ya ƙi karɓar saƙon wannan annabin annabin ya kawo hujjoji ya ƙi to sakamakon wannan azaba Allah sai ya ɗauki fansa a kansu an ka ƙauna min hum sai muka ɗauki fansa da gare su wa baka ga yadda aka yi wa fir'auna da shi da hama da ƙaru da sauran jama'a su bane ai ba kyale su akai ba ko adawa an kyale su ko samudawa an kyale su kuma a duniyan nan aka yi musu wannan azaba garuruwan suna nan ƙasar tana nan ko yau kana iya zuwa gani zaka ga gudu yanzu wannan duk bai isa hujja ba wanda yake jayayya da Allah da manzanninsa ya kasance ya daina ko ma bai fahimta bai tabbatar kai dai abin nan bai gaskiya idan faɗin eh ga samudawan gagarin su wa innakum latamurruna alaihim musbihi ana ga muka tanan maka ai mutanen annabi da asuba kuna wucewa ta garin wa billahi da dare ma kuna wucewa kenan wato gurin ba da ni ba shi da nisa in sun tayi da safe kan rana ta take sun je garin hatta a jikin waya ta saudiya irin katin waya sim card ba sim card akwai wana mai faɗi ba haka da rubuce-rubuce a gefe kuma an lankaye sim ɗin to a jikin irin wannan sim ɗin ana tsakowa hotunan gidajen samurawa ana sawa a yanzu haka ina da su a nuna maka dai cewa abin tun wancan lokacin fa tun zamanin tun kafin zamanin wa'ancan kafiran aka yi amma har yanzu gudun yana nan a gine gini fa irin na zamani haka za ka ga an ɗauko shi an sa cin kofi saboda haka abin a fili yake gaddama ce kawai da saurin kai da kuma sai idan Allah ya shiri mutum ba wani abu bane sabo wala kada ba asana fi kulli ummatin ko rasulan ana abudullah waje tanibu tagut ba wani annabi da Allah ta'ala ya aiko zuwa wasu jama'a sai ya ce an ubudullaha ko waje ta nufi tsago Allah shi kaɗai za ku bautawa ku nesaci a tsagut a tsagut shi ne kullu ma siwallah yi ubadu kullu ma yi ubadu gairullah duk wanda ake bauta ba Allah ba shine at-tagut aminu man hadalla daga ciya ko inda Allah zai shirya kuma ya kasance sun karɓi saƙon nasa aminu man haqqat alayhi dalal daga cikin kuma ko wanda zai Allah ta'ala zai batar da shi wanda fata zai tabbata a kansa fasiru fil ardh abin nan ba a ɓoye ke ba ku yi tafiya a bayan ƙasa san zuwa kai fa kana aiki mutum mukazzibi ba ga yadda karfan ƙarshen makaretan yake kun kareta ko to shi kenan akwai inda suka kareta akwai azabar da aka yi ga gidajensu nan ga garinsu ku je ku gani in ta haris alahu dama ana gaya wa annabi ana ba shi haƙuri karka damu duk kwaɗe da za ta yi duk tsananin wa'azin da za ta yi duk damuwar da za ka yi fa inna laha la yuhda man yuhib ba shi al'amarin na Allah yadda yake la yuhda ba a shirewa da man yajin wanda ya batar kuma malahu min nasiri to haka al'ada take sauran wanda ma zai zo ya ce wai Allah yana sane da bautar da yake yi ko kuma yana ganin zai kare ta isha to ba za ta yi ba ga tarihi a aikace ba wani siyoyi bai tsakanin minkum yanzu kaifa kana mukazzibi to ka dubi ƙarshen kamar yadda wancan aya ta ƙare da kazibina makareta wannan mata ce ku yi tafiya a bayan ƙara a bayan ƙasa za ku ga yadda ƙarshen makareta yake za ku tarar da garuruwansu an halakar da su babu wa kama halakar kama halakar min kabalin wa kama halakar min kabalin min karni min karni hal tufisu min min ahadu a wata samu lamu rikiza ka je gari ka tsaya tsam saboda wannan za ka ji wani tsan mulki a garin irin nasu ko za ka ji wata 'yar hayaniya hayaniya babu نعم بسم الله إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون
مم.
إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية
نعم تعالي يجي زيارة.
وجعلها كلمة باقية في أجله لعلهم يرجعون to sai annabi ibrahim alaihi salam yadda suka yi da nasa mutanen wannan surat tana da kistoshi kamar dai annaba kamar uku annabi ibrahim alaihi salam to wannan da muka gama kista ce ta manzo ana samun ta dai jifa jifa ce amma dai manyan kistoshi annabi ibrahim alaihi salam annabi musa sai kuma annabi isa su ne manya-manyan kisoshin da suke ciki to gashi inda annabi ibrahim yake cewa da shi ne aka jako yake cewa da iyayensa da mutanensa innani bara'u mimma ta abudu ba ni ba abin da kuke bauta Eh, saboda haka lakum dinukum walidin haka ya faɗa haka mutanensa ma suka faɗa a sotun muntaha nake kada kanat lakum a kada kanat meye lakum uswatun hasan fi ibrahima wallazina ma'ahu in qalu biqawmihim inna bura'a'u minkum bima ta'maluna kafarna وبدا بيننا وبينكم عداوة بلاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفر لك ولا أملك لك من الله من شيء to kamar yadda aka faɗa nan shi ne ma ike a nan ɗin ya faɗa amma can da shi da mutanensa suka faɗa nan ku shi shi kaɗai ne innani bara'un min mata abudu min yi bara hannun riga ko kun yi nan ni na yi nan da abin da kuke bautawa da ku da abin da kuke bautawa kuna yamma ni ina gaba ba abin da ya haɗa hanyar jirgi daban hanyar mota daban waje alaha kalimatan ba in na faɗar ni sai in kaga cewa ban yi bara'a da wani abu ba sai dai wanda ya halice wannan kan sai ma na ƙara na nike masa na ƙara bin umarninsa na ƙara bin abin da ya ce shi wannan kan muna tare Eh. don kuwa fa'in nahu sai hadi hakika shi zai shiryar da ni ko da kuwa na kauce kamar yadda ya faɗa a can kula ra'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahum aduwwun illa rabbil alamin illa bi fadarani fa innahu ya yi illazi salaka yi fa'innahu sai hadi to haka nan yi faɗa ko sai hadi ne ɗin Mm, shi ya halice ne shi zai Mm, da kuma ya inda yake cewa kuma a surar sosu mai kaɗi ne sura idan ka ɗauko alu har ba wannan ba nake faɗa ba eh to wannan yake ba wato idan ka ɗauko daga قالوا حرقوه آلهتكم إن كنتم إذا حرقوا وألقوا في في سواء الجحيم شين وانا ناية قديم to saboda haka dai kowace shi annabi ibrahim yakan ce allah ta'ala zai shigar da shi wannan shine muhallin shahidi na wannan ayar akwai irinsu irinsu a cikin qur'ani sannan kuma bayan ya ce haka sai ce kuma waje alaha waje alaha ne ko إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعملون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين فجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون wannan ƙudurin nasa wannan addinin nasa wannan bara'a ɗin da kuma kullum komawa ga Allah don ya shigar da shi wannan shi ne abin da ya barwa ‘ya'yansa gado wa ausa biha ibrahim bani wa yaƙo abin da ya gaya musu kenan annabi ibrahim shi ya yi wa 'ya'yansa wasiya haka annabi yaƙo shi ma sai yi musu wasiya da wannan kanu ya bani inna la hasafa lakum dinu fala tumutuna illa wa antum muslimun ya ku ƴaƴana wanda kuma ala ya zabar muku addini kar ku yadda ku mutu sai kuna musulmi أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني abin min بعدي to wannan wasiyar da ita ce ta tafi a ƴaƴansa a jikokinsa na'am بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به kafirun كافرون
to bal mata'atu haula'i Allah ta'ala ya faɗi dalilin da ya saka mutanen nan suke taurin kai dama can ya ce walau ba sallallahu rizqa li ibadihi la bagaw fil ardi daya da Allah zai yalwata arziki kowa ya zama mai arziki kowa ya zama mai kuɗi mai dukiya kowa ya zama mai mulki da bagofin arab da sun yi zalunci a bayan ƙasa da sun yi ɗagawa a bayan ƙasa inal insana da ya ɗaga an ra'a gana hakika shi mutum yakan yi ɗagawa ya yi zalunci an ra'ahu wai saboda ya gan shi istagana ya wadata mun ji ai a ɗazu illa ƙala mutura fuha sai masu arziki masu jin daɗin wato ƙasar sun ce inna wajen na aba ana ala ummatin wa inna ala asarihi muku ta dula koyaushe waɗanda suka fi jin daɗi su ne suke ƙin karɓar saƙo kowane annabi za a ga waɗanda suke tare da shi cewa talakawa ne wani sarki wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura tawaga don a kira shi zuwa ga addinin musulunci abin da ya sa ya yarda cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin allah ne saboda ya tambaye su kuma suwaye suke binsa sai suka ce talakawa ne mutane har ga sunan wagairin a gari yace to haka ma kowane annabi saboda haka wannan annabi ne to amma masu dukiya masu mulki suna ganin wannan jin daɗin haka zai ɗore su ji daɗi a duniya su yi daɗi a lahira wa'in suna su ba za a yi tashin kiyama la'ajidanna ko min wa mun kalaba وكان له سمر فقال لساقي وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفر ودخل الجنة وهو ظالم لنفسه يا يلا ونن أقاوى قال ما أظن أن تجد هذه أبدا وما أظن ساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجن خيرا منها من ألبا ومنهما warsh wato shi yana ɗagawa da ya shiga gonarsa yana ganin wannan ba na tsanin za ta lalace har abada ina jin ma ba za a tashin alkiyama sama a yi tashin alkiyama sai na samu fiye da wannan a gurin ubangiji na kamar yadda ya faɗa a sautu fusulat sajada shi ma irin wannan shi ma cewa idan ya koma ko la'ajidanna na surata wala in ji tilarin inna li inda hulal husna da zan koma wajen ubangiji na sai na samu fiye da abin da kuke gani din na dukiya wanda na samu a duniya to na bi annun najina kafaru bi ma amin wala nubi kannahum min azabin gali to haka a nan ma sai Allah ta'ala ce asalin abu mu ne na wadata su zan mata'atu a ba ko mata'atu haulai mutanen makkan nan kafirin nan shi na je da su da'i ne wa abawun da iyayensu sun tashi a cikin jin daɗi sun gaji dukiya sun gaji alfarma duk shi ya saka su wannan taurin kan hatta ja'ahum rasulun mubin suna cikin haka kuma sai ga annabi wanda ya kasance manzo amtacce ya zo walamma ja'ahu walamma ja'ahu walamma ja'ahu min haƙu yayin da gaskiya ta zo musu annabin ya zo da alƙur'ani shi alhaƙu yana iya zama annabi yana iya zama alƙur'ani yayin da alƙur'ani ya zo musu qalu hadha sihr yace wannan bokanci sihiri ne to inna bihi kafiru mun kafir ke tun da sihiri jika sun fa da suke sihirin kuma sun samu wani mai sihirin da yake zuwa ai da sai su imani da shi idan gaskiya ne su abin su bisu yarda ba alkur'ani sihiri ne bokanci ne ko waka ne ko annabin mawaƙi ne haka fa suka yi suka yi ta faɗa saboda haka ba su yarda ba bayan ma dai an shida ɗin akwai arba'in da takwas tsohon sai yi ko aya ɗaya zan fara nan na wajenka za mu ji wannan tsaya ta gaba وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عزيم أهم يقدمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا
رحمة ربك خير مما يجمعون sai kuma suka bullo da wata sabuwar kuma waƙalu to shi ke ma mun ji a wannan annabi ya zo abin da ya zo da shi gaskiya ne to amma kuma duk a rasa shi Allah an ya rasa wanda zai aiko sai wanda ya kasance wulakantacce ne ko kuma me yasa ba za a zaɓi wani daga cikin manyan garuruwa da ake da su a zaɓi wani shahararre shi a ce shi ne aka aiko ba to kenan wato tun da ike talaka ne shi ba kawai kenan wato za su karɓi saƙon ba amma idan da wani ne da za su karɓa to shi kuma Allah ai ba haka yi faɗo ba ga ma shi dai zai ba su amsa ko wa kawai laula nuzila to da ina ma a ce a saukar da hazul qur'an wannan alquran ala rajul ga wani mutum min alqarhi daga biranen nan guda biyu maka ko tsai a zaɓo wani daga ciki wanda zai kasance azimin babba an ba wannan karami ba to sai Allah ya yi musu tambaya ita dai annabtaka rahama ce haka kowace irin ni'ima rahama ce ahun ya kasuna rahamata rabbik su ne suke raba rahamar ubangijinka wallantana a ci ne idan ya yi rago ba daidai su ce a yi damun ba kai kake ba mu ne muke wannan laban bai ba su suke raba annabtaka yayin duk annaba wannan da aka yi musu challenging sun ce me yasa aka bi annabi salihu ba me yasa aka bi annabi hudu me yasa aka bi annabi isa sai shi kawai dan an bai ce wai dan mene aka bashi su suka raba wa'ancan annabtaka bare wannan ta ƙarshe su ce kuma ba shi da experience a kai shi ne ya faro fa har an zo ƙarshe a na ƙarshen ne wai bai iya ba saboda ka tambaya yake musu babu amsa su suke raba annabtaka su suke zaɓar annabi wa rabbuka ya khaliqu ma sha wa yakata ubangiji ka shine yake halitta abin da ya ga dama ya zaba ma kana lahu mulkiyar ba su ne suke yin zabi ba Allah ya tsafi min almalaikati rusulan wa minan nas Allah shine yake zaban rusulan manzanni daga mala'iku daga mutane saboda haka wannan shi ma hujjar suka kawo ba a bar karɓa ce ba saboda ba mazancin annabtaka ba na hannu ƙasamna bainahum ma'ishatuhu mu ne muka raba ma'ishatuhu duk wani abu da za su yi amfani da shi a rayuwa mu muka raba muka baiwa kowa wannan mu muke yin sa muke raba shi gari gari gona gona gida gida ƙasa ƙasa dabbobi da ake jin daɗi da su ko ake hawa ko ake cin naman su ko ake ado da su mu ne muka halice ku muka rarraba kowanne irin abu na jin daɗi abin da za a ci ko za a sha mu ne muka raba wara fa'ana فوق بعض درجات بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سكريا kuma mu ne muka fifita wani akan wani su wayancan da kuke cewa a manyan garuruwa din a zaɓo manya to ai ni na mai da su manya ba ku bane wannan kuma da kace ba babba bane ni na mai da shi haka kuma na yi haka ne da niyya yadda kiga ba'azukun ba'azan sukuriya don sashin ku irki sashi irki da sashi izgili kamar yadda suka yi dinnan me yasa za a aiko wulakancacce maraya ya zama shine annabi ba za a zaɓo wani daga cikin hamshaƙan masu kuɗi masu miki daga biraren nan ba a cikin makka cikin tsayi shi ne ƙarshe wa rahamtu rabbika khairu mimma yajma'u ai rahamar ubangiji ta fi duk abin da suka taru duk wancan kuɗi da suke ganin shi ne ɗaukaka to ba shi bane ɗaukaka duk wancan mulki da suke ganin ɗaukaka to ba shi bane ɗaukaka annabtaka ta fi komai Allah ta'ala ya kira annabtaka rahama ko kuma rahamar Allah ta fi komai ai ina ganin ma an fasare duku ban sani ako in faɗi wasu ɗansu abubuwa na falala idan mutum cewa yana so Allah ya sanar da shi wani abu a cikin baccinsa to idan ya zo kwanciya sai ya karanta ala ya alauman khalaqa wa huwa al-latiful kabir kafa tara ya kudirce insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai nuna masa a wannan daren in bai gani a wannan daren ba ya sake yi ya sake yiwa yana yin kuskure yiwa yadda yake kudurewa niyya ko yana raba hankali har a samu wanda bai raba hankalinsa abubuwan nan faddin masu sauƙi ne mutane su ne kowane irin falaka ne mahaɗin a jikinka yake kai ne zai kasance ka yi imani kai ne zai kasance ka yi wato ikilasi a lokacin da kake yin wannan kar ka fara da wannan niyya kan ka gama kun ka canza niyya ka kara ko ka karo yansu abubuwa to shi to ka raba hankalin ka kenan so saboda ka yi kuma Allah ba ruwan haka idan mutum yana so ya samu labarai kuma ku rage mamaki irin su fasto fasto din nan da annabawan zamani sai za ga da prophet samun prophet a wajen kinsa wannan ba abu ne mai wahala a gari ɗaya a samu a halin fa yanzu ayo annabuwa na annabuwa suna faɗar abubuwan da zai zo nan gaba an ce abubuwan da suke faruwa yanzu a duniya na yaƙe-yaƙe da sauransu wata mace a kasar austria duk ta faɗa ita ce duk ta faɗa nan ga fiye da shekara kuma ita ta faɗa ta ce nan ga biya ba zai fi shekara ashirin da biyar ba duk duniya sai ta dawo musulmi kuma tun duk abin ta baya daki daki ana ganin yana zama yana zama ita za ta ce ga shugaban kasa a kasa kaza ga shugaban kasa a kasa kaza kuma ya zama haka ba annabiya ba ce ana bude yanzu kafofin yaɗa labarai ga ai fastowa ne ya ce ga abin da zai samu buhari ko fastowa ne ya ce ga abin da za a yi a ƙasa kaza ko fastowa ne haka fa ake ta faɗa ko kuma ga abin da zai faru a shekara duk sai ya faɗa a duniya ko a najeriya tun ana bi kuma sai ga waɗansu suna zama daidai sai da an ce fasto ko wani wanda zai naɗa kansa annabi a halin yanzu ya ce yana faɗar future to ina kuma ga kai wanda kai imani da Allah rabbul izzat wanda shi ya kowa da komai shi ya lokacin shi ya zamani in ka nemi kai ma ya gaya maka sai ya gaya maka labarin shugabanni kake so a shekarar nan wa zai zama shugaba labarin gwamnoni kake so a shekarar nan wa zai zama gwamna labarin ruwan sama kake so ya gaya maka abubuwa manya-manya da rikice-rikice da yaƙe-yaƙe da bala'ai da ambaliyar ruwa da sauransu da mace-mace duk sai ifiya maka kuma tun kafin wannan ma muna da abu ma'ashar falaki littafi ne wanda yake hannun malamai duk sanda aka ce sabuwar shekara ta zo akwai sunaye da abin da za ka buga sai ya nuna maka waɗanda za su mutu a wannan shekara da wa'inda za su rayu da kuma guraren da za a yi fari da guraren da za a yi yalwar abinci duk dai abin da yake faruwa a duniya ga idan shekara ta fara da lahadi ga abin da zai faru inda asabar ta fara ga abin da zai faru idan kwai ya zama litinin ce farkon shekara ko ga abin da zai faru haka zai zai ta gaya maka kuma in ka buga ai za ka buga din kuma ga ka a shekara ko to ba sai ka duba gani ba abin karya ne ko kuwa to za ga da dama ya zama gaskiya to shi ne suka ce to a maimakon wani ya yi min tambaya wai a game da wai shin wai mai bugun ƙasa idan ya mutu in bai tuba ba me hukuncin in ce ko a jira tukunna a ji laifi ya yi tukunna ko kuwa me malamai suka ci to na gaya masa abin da yake a musulunci hadisi ne na manzo sallallahu amma lokacin ban gaya masa daga ina da ciro ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a da akwai wani annabi daga cikin annabawa kana ya kudu fil ard yana yin zane a ƙasa faman wafaka haddahu fa zaka wanda duk ya dace da yadda yake yin zane to shike yayi daidai wai wai sai ice a wannan in ce amma ina jin wanda ma ya yi rubutun annabin da ake nufi shine annabi Idris wai sai ice aha ai maganar annabi idris ko bata inganta ba haka bane wannan magana ta ta idris ba haka bane abinda muke tambaya shi idan mai bugun kasa idan ya mutu in bai tuba ba me za a na je sake ta da amsa cewa dai ai sai tukunna ba wai mai bugun kasa ba duk ma wani mutum idan ya tuba yana sako ko in dai har mai bugun yake duk wani mai bugun duk wani mai sako in ya tuba a in ya mutu in bai tuba ko amsa ishi ne in ya sha yarhamu abin ya shayi azabin ko dai Allah ya mar rahama ko imar mar azab wannan shine abin da a musulunci kuma in shi ma mai bugun kasar in laifi ne shi ma haka to amma dai sai ban daure da wannan ba na koma na ɗauko masa hadisi ne wanda musulun ya rawaito wani ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya da shin me hukuncin bugun ƙasa yace hukuncin bugun ƙasa akwai wani annabi yana yi duk wanda ya dace da yadda yake zanawa to wannan daidai ne abin da musulun ya rawaito ahmad bin hanbal a musnad ɗinsa ya rawaito wajen hadisi na dubu ashirin da biyu kuma tirmidhi ya rawaito annasa'i duk rawaito kowanne na kawo da lambar hadisin da lambar hadisin ka karu kenan ba ni ka karetawa ba annabi ka kareta don kun ga kawai kuna min tambaya ina ba da amsa cikin sauƙi kuma eh, da wuri haka kun ɗauka kawai shaci faɗi nake mahaukata duk abin da na faɗa sanda fa nake ba shi wannan amsar ko bai fi fa cikin minti ɗaya ba amma na halar na halarto referensan wajen guda talatin da da nake da su in ba shi amsar duk kalmar da da na faɗa a duniya ina da hujjata in kace na kawo ma hujja to zan kawo ma hujja to idan kana son labarin shi ne labarin kowane abu idan ka karanta shi kwana bakwai kana karantawa kana karanta to sai rawanin zo maka da kowanne irin labari shi wannan sunan Allah ya man kalama wala ibu kabir da yawata kuma sunan Allah Allah ibu za zo maka da labaran shekara me zai faru a shekara gaba daya a duk duniya me zai faru da kuma labarai na sarakuna da labarai na abin ma da yake a ɓoye mutum ya ƙudurce a zuciyarsa bai faɗa ba da makamantan waɗansa yawanci duniyar ta zama wato mutane ba su da haƙuri da mutum yi wa mutane abu ko da a kuskure ne sai ya ce ramawa zai irin abubuwan nan da suke faruwa na irin samu da aka yi na hana aure wanda a da ba a yi me yasa ba a yi na kawo hujjoji kamar guda ashirin abin da yasa ba a irin wannan samu a yanzu amma a yanzu ya yi yayi wa mutane ba imani ba girman na gaba ba tawakkali ko mutane yanzu kansu suka sani saboda haka in dai za ka yi gwargwado kamar yadda Allah ta'ala ke waje za a sayi a cin sayi a cin misulaha la yuhibbu Allahu jihar bi su'i min qawli illa man zulim faman itada alim fa atu bi mithli ma atada alim wa in aqabatum fa ajibu mithli ma uqibtum bi wala yu'minu makarun sayyi illa bi ahad in dai Allah ne ya faɗi wannan to ba laifi in an zalunce ka wala man intasa ba'da zulmihi fa'ulai kama alimu duk wanda ya nemi ɗaukar fansa bayan an zalunce shi fa'ulai kama alimin su wannan ba wata mu'akaza ai ba za a kama shi da laifi ba to saboda haka idan akwai wannan su da yake nema zai cutar da kai sai ka yawaita ambatansa to Allah subhanahu wata'ala zai gyara halin wancan mutum kai wata ambatan allahifu waɗannan da su ne abin da muka faɗa ko amma dai rubuta ne ban san ban san lokacin tun da yau ya kamata a ce ko saboda zikiri kuma kawo amakin ijaba fil qur'an akwai ayoyi na musamman idan kana karatun qur'ani za ka sauka in ka zo guri kaza in kai addu'a Allah zai karba addu'a in ka sake ci gaba ka zo guri kaza kai addu'a ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى